ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تقبل كراتو أتكين وان للتافين من البركة أحكام الجنائز وبدعها واللفر ببما لمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني Allah ya ji kamalin darama idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun shiga babin da yake bayani game da ziyaratul quburi yadda ake ziyartar makabarta mun karanta mas'ala ta 118 yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi 119 idan ba a manta ba wancan sati malam ya yi mana bayanai ne game da abin da ya shafa hadisan da suke bayani game da hannun annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a farkon al'amari na ziyarta makabarta wanda daga baya kuma sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama cewa za a iya zuwa a ziyarta domin ziyarta makabarta tana tunatar da mutane lahira kuntu na haitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhira to dan hadisai su muka ji matsalar da zamu tashi akan ta malai ce wan nisa'u kar rijali fi istihbab ziyaratil quburi malai ce mata ma kamar mazaje ne wajen mustahabbanci ko a cikin mustahabbancin ziyartar makabarta li wujuhin saboda wasu fuskoki kamar ka abin da ya sa malai ya kulla wannan babi ko wannan mas'ala saboda saɓani ne na malamai wasu daga cikin malamai suna gani gaba ɗaya kwata-kwata haramun ne mace ta je ziyarta makabarta idan ta je ta saba Allah Allah madaukakin sarki zai tume ta akan haka wasu daga cikin malamai kuma suna gani cewa a'a babu laifi ya halitta za ta iya zuwa abinda dai ba a so shine yawan zuwan ta yau da kullum kamar yadda zamu zo mu je a gaba insha Allah ta'ala to shi sa sai malai ya kulla wannan babin domin ya mana bayani menene mas'ala hakika ta gaskiya wacce nassi na Qur'ani da hadisi yake tabbatar da ita to shine malam zai kawo mana anan insha Allah ta'ala yace lujuhin saboda wasu fuskoki kamar haka al-awwal fuska ta farko umumu qawlu umumu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda gamewar fadin sa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da yace fazurul qubura ku ziyarci makabarta ko ku ziyarci kabarbara da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ku ziyarci makabarbara ko makabarta wannan fadin nasa ya shafi maza ya shafi mata ina fata an fahimta ba za a keɓance maza su su kaɗai a ce su kaɗai ake nufi da wannan umarni ba amma ta maza sun sun shiga ciki a ƙa'ida khitabu shara duk inda shari'a ta magana Allah madaukakin sarki ya magana kuma zan sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare su kai magana wajen umarni da wani abu to nan umarnin ana ɗaukar sa ne ya shafi maza da mata ko da kuwa kaga bamirin yayi bayani akan maza ne su su kaɗai ina fata an fahimta ya shafi maza ya shafi mata sai dai idan an samu wata karina ko wani nassi na daban da ya zo ya fitar da mata ya ce ban da su to sannan sai ka ware su yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya ce aqimus salata aqimus salata kun ga wannan wawul din wawul wawun ce da malaman larabci suke ce mata wawun ce lil jama'ati dhukur ma'ana wacce take nuna mazaje da yawa ban da mata to amma da aka ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah mata sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba mata sun shiga ciki ina fatan fahimta to haka ake haka ake dauka abin a cikin shari'a duk inda shari'a ce magana game da wani abu na umarni gaba daya to maza suna tarayya da mata a ciki amma duk inda aka keɓance mata kadai to su maza ba sa shiga ciki sai idan an samu kuma ƙarida da ta zo ta sa su a ciki sannan suke shiga ciki haka al'amarin yake to malai ce da annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yace fazurul qubura ku ziyarci kabarbara wannan umarni ya shafi maza kamar yadda kuma ya shafi mata malai ce fa yadkhulu fihi nisa shi mata suka shiga cikin wannan umarni wa bayanuhu yadda bayanin yake filla filla dalla dalla da a fahimce shi shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lamma naha an ziyaratil qubur fi awwal amri yayin da ya hani game da ziyartar kaburbura a farkon al'amari kame da makaranta hadisin da na fara ishara zuwa gare shi fala shakka malai ce babu shakka annan nahaya wancan hani da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi kana shamilan lirrijali wan nisa'i ma'an hani ne da yake ya game ya haɗe tsakanin maza da mata a tare ba tare da ware maza ko mata kaɗai ba falamma qala yayin da ya ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuntu na haitukum an ziyaratil quburi da farkon al'amari na kasance ina hana ku ziyartar makabarta kana mafhuman annahu kana ya anil jinsaini malai ce abinda za a fahimta shine annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na nufin jinsin nan guda biyu ma'ana jinsin maza da jinsin mata ina fata an fahimta da annabi ya ce da na hana ku ziyartar makabarta suwa yake nufi maza sun shiga ciki mata sun shiga ciki tunda yana bayani a lokacin jahiliya jahiliya kuwa babu wata shari'a da take shirye da su zuwa ga abin da ya dace ko abin da bai dace ba saboda haka kowa yana zuwa makabarta ya abin da yake so e masu zuwa su shirka su masu zuwa su yanka su masu zuwa su duk abin da su yi su yi to lokacin da addinin musulunci ya bayyana sai annabi ya hana su ya ce da na hana ku da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta da ya ce da na kasance ina hana ku wannan suwa yake nufi dukan su kenan dan masu zuwa ina fata an fahimta kun ga maza suna zuwa mata suna zuwa to duk aka hana su to da ya tashi dawo kuma da umarnin sai ya ce fazuruha yanzu kuma na baku umarni ku ziyarci makabartar yanzu kuma suwa da suwa yake nufi kenan dukan su yake nufi ina fata an fahimta yawa to abinda malaka ke so kai mu zuwa gare shi kenan malaka kana mafhuman annahu kana ya'ni al-jinsani daruratan annahu yukhbiruhum cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana ba su labari ne amma kana fi awwalil amri min nahyi jinsaini abin da ya kasance a farkon al'amari na hana jinsi guda biyu na maza da mata ziyarta makabarta fa idza kana al'amru kadhalika malai ce to idan ku al'amarin ya kasance haka kana lizaman an an al-khitab fil jumlati thaniya min al-hadith huwa qawluhu fazuruha inma arada bihi al-jinsaini aidan malai ce to abin da yake na lazimi na wajibi maganar annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi take nunawa jimla ta biyun ita ce fazuruha ku ziyarci makabarta yanzu na ba ku dama ita ma tana nufin jinsi guda biyu na maza da na mata kamar yadda jimla farko kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur zaka dauke ta maza da mata to ta biyun ma fazuruha ka dauke ta me ta maza tana nufin maza da mata a haɗe malai cewa yu'ayyiduhu abinda zai ƙara ƙarfafa wannan magana da malai ke so ya tabbatar أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة bala ya ce hakika sauran ayyukan da suka zo a cikin wani bangare daga cikin ruwayar hadisin fi ziyarati muslim a cikin karin da imam muslim ya yi fi hadithu buraidat mutaqaddim anifan a cikin hadisin buraida wanda ya gabata a cikin karatunmu na bayan mun karanta shi annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce ونهيتكم أن لحوم الأضاحي فوق ثلاث abin da malaka sai ce shine abin da zai ƙara fito mana da abin fili mu fahimce shi ruwayar hadisin a cikin muslim akwai wata ziyada da muslim ya kawo a cikin ruwayar wannan hadisi da karanta bayan annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi na kasance ina hana ku ziyartar makabarta a da sai ce fazuruha yanzu ku je ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah domin ziyartar makabarta zai rinka tunatar da ku lahira to sai kuma kara da cewa da na kasance ina hana ku abu kaza yanzu ku je ku yi da na kasance ina hana ku abu kaza yanzu ku je ku yi to waɗannan ayyuka gaba ɗaya da annabi ya tattara shi ma ya ce yadda aka fahimci na ragowar guda ukun annabi yana nufin maza da mata to wannan na farkon shi ma kaza a fahimce shi me ragowar guda ukun ga su sai ma ya kawo mana shine wani haitukum alluhumil adahi fawqa thalathi sai ce fa amsi kuma badalakum annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da na kasance ina hana ku game da ajiye naman layya shine luhumul abahi fawqa thalathin sama da kwana uku da haramun ne idan mutum ya layya ya yanka dabbarsa ya soya to haramun ne ya aje naman sai wuce kwana uku ina fata an fahimta farkon musulunci haka ake haka yake faruwa me dalili saboda a lokacin akwai rashi akwai rashin wadata ba kowa yake masu yin layyan yan kaɗan ne to sai aka hana ajiyewa saboda me kowa ya fito ya raba wanda bai lai ba shi ma ya samu ya ci an fahimta ko to daga baya kuma da addinin musulunci ah, ya samu wadata ya kasance masalai suna da yawa sosai da sosai sai aka ba da dama cewa ka aje kayanka idan ma zaka iya aje shi shekara babu babu matsala ba wanda ya hana ka to annabi ya ce da na kasance ina hana ku game da aje naman layafi da kwana uku sai ya ce fa amsi kuma badala kuma amma yanzu ku rike naman layanku ku ajiye shi yadda ya bayyana a gare ka yadda zaka iya ajiye shi ko kwana nawa ne ka ajiye shi yanzu babu hannu yace wa nahaitukum anin nabidhi da na kasance ina hana ku game da yin tsimi shine annabi tsimi kenan illa fi siqa'in sai a cikin salka yace fashribu fil asqiyati kulliha amma yanzu na ba ku dama ku je ku sha abin sha ku je ku tsima abin tsimawa a kowace irin abin zubawa ko tukunya ce ko kwano ne ko ba salaka ba ce ku je ku yi tsimi a cikin shi amma sai dai wala tashribu muskiran kada ku sha abin da zai juya muku da hankali ya sa kuma yi abin nufi shine a da yadda suke haɗa giyar su shine sukan samu ko su haɗa giya da dabino ko da inibi ko abin da yake kama da haka yadda suke shine sai su sai su sashi a cikin tukunya sai su binda tukunyar a ƙasa sai a zuba ruwa sai a rufe sai a rufe bakin tukunyar sai a zuba inibin a ciki ko a zuba dabinan a ciki to idan zaƙin dabinan ya gama fita daga jikin dabinan sai ya koma cikin ruwan to a lokacin kwana ɗaya ko kwana biyu da zaka ɗauka ka sha zai zama abu ne kamar juice ko abin da ya kama da mai zaƙi ka sha to amma idan ya daɗe daɗe sai ya rinka me sai ya rinka tsumbuwa sai ya rinka tsumbuwa so da ka sai fita daga yanayinsa kuma sai kasance idan ya daɗe a ƙasa kuma idan mutum ya sha sai ya bugar da shi ina fata an fahimta to haka suke yi ko da inibi ko da dabino to sai annabi tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi yana su ya ce kada mutum ya tsima wani abu kada mutum ya yi tsimi a cikin wani abu sai a cikin salka saboda ita salka abace da take fata ce ba ta saurin yin wannan abu kuma a buɗe take ina fata an fahimta sai ya ce sai mutum yanzu ba yanzu na baku dawa babu matsala za ku iya yi sai dai kada mutum ya yi abin da zai bugar da shi idan kayi ya kai haddin bugarwa to mutum ya zubar da shi kada mutum ya sha to kun ga da shi ma annabi ya hana wannan sannan sai ya dawo ya ba da dama za a iya yi bala ya ce a sai nake cewa فالخطاب في جميع هذه الأفعال maganar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin waɗannan ayyuka nasa guda biyu da na hana ku aje naman layya da na hana ku tsimi a cikin wani abu in ba salka ba sai malai ce dukkaninsu muwajjihun ilal jinsaini qata'an dukkanin mutane ya su yadda cewa ana fuskantar da su ne zuwa ga jinsin maza da na mata a tare babu wanda zai ce maganganun nan maza kaɗai ake nufi ban da mata duka maza da mata ake nufi to ta za a shi kuma bangare na ukun kawari shiga ce iya mata kadai ake nufi me bangare na ukun shine ziyarta makabarta ina fata an fahimta abin malaka so ya kawo ko yawwa tunda tare aka kawo su a cikin hadisi guda daya to yadda kowanne ɗaya daga cikin su zaka dauka cewa maza da mata yake nufi to shi ma wancan ka bashi maza da mata yake nufi ba a cire mata a ciki ba kun ga wannan kamar raddi yake wa malaman da suke gani cewa mata ba su je ziyarta kabari ba yawwa malaci kama huwa sha'anu fil khitab al awwal kamar yadda kuma shine sha'anin da za a fahimto shi a cikin magana ta farko da annabi da ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha fa idza qila idan wani ya ce bi annal khitaba fi qawlihi magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin fadin sa da ya ce fazuruha yanzu ku ziyarci makabarta khassun bir rijali wanda daga cikin malamai ce ai wannan maza kadai ake nufi banda mata malai ce ikhtalla nizamul kalam ai sai tsarin zancen ma ya karye tsarin zancen ma sai kasance ya fita daga yanayin zancen da za a iya fahimta wa zahabat tarawatuhu kuma daɗin zancen ma sai ya tafi abin nufi zance ne guda uku kuma duk a lokaci ɗaya aka yi shi amma sai ka ware ɗaya kace wannan maza da mata a wannan maza kan ake nufi banda mata wannan kuma maza da mata ake nufi guda biyu to kaga me ya fitar da namiji a can wannan kuma me ya shigo da mace a ciki saboda haka idan duk maza da mata ake nufi dole ne ka bar su a haka idan kuma ba mata gaba ɗaya to dole ne duka ka cire mata ka bar shi aka yadda yake idan ku baka ba to zancen ma gaba ɗaya ya kare ba zai bada ma'anar da ake bukata ba malai ce al'amru alladhi la yaliqu biman utiya jawami'ul kalim irin wannan kuwa al'amari ne da bai dace ba ga wanda Allah madaukakin sarki ya tattara masa dunkulallin zantuttuka shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce zancen sa an samu irin wannan karewar zancen bai kamata ba wa man huwa afsahu man nataqa bid-dadi wanda kuma shine mafi fasahar wanda ya furci da abad lafazin ko kuma harafin bot ma'ana abin da suke nufi da mafi fasahar wanda ya furuci da lafazin da shi ne wanda ya furuci da larabci kenan dan a ida harshen larabci shine yake da harafin abadu za ku gaji sauran harafin abin nan yaren duniya ba su da abadu kowa sai dai ya kirdade ta faɗa amma larabci su suke da dalun da kuma abadu dalun daban badun daban gairil magbubi alaihim wala ballin ba ka sai gairil magbubi alaihim wala dalin ba ina fatan fahimta yawa kaga shi bahaushe kawai sai ce ra radi shi sai ce gairil magrubi alaihim wala ralin kawai ya wuce ina fata an fahimta yawwa sallallahu alaihi wasallam mala yace wa yaziduhu ta'yidan alwujuhul atiya mala yace abinda zai kara karfafa wannan magana da muke yi kuma shine fuskokin da zasu zo a gaba tun da ma fuskoki mala yace za ka mana fuska ta farko ga fuska ta biyu mala yace afsani musharakatuhunna ar-rijal fil illa allati min ajliha shuri'at ziyaratul qubur mala yace tarayyar da mata suka yi da maza a wajen dalilin da yasa aka shar'anta ziyartar kabarbura wani dalili ne shine fa innaha tariqul qalba wa tadma'u al-ayna wa tadhkuru al-akhirah shine annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace yanzu na baku dama za ku iya ziyartar kabarbura saboda me ziyartar makabarta tana tausasa zuciya sannan tana sa idanun mutum su zubar da hawaye saboda tunanin abin da shi ba zai je riska irin na waɗannan wanda ya gani a makabartar wata zukurul akhira sannan kuma suna tatar da mutum lahira mutum rinka tunanin makomarsa abubuwan da yake marasa kyau sai ya gyara to wannan dalilan shin mata ba sa tarayya da maza a cikin su suna yi yadda ake su zuciyar namiji ta karye idan ya ga abin idan ya ga abin tausayi ko abin da zai sashi tsoron Allah ana so zuciyar mace zuciyar mace ta haka yadda ake so namiji ya zubar da hawaye idan ya ji tsoron Allah ita ma mace ana so ta haka yadda ake so namiji ya tana lahira ita ma mace ana so ta yi me cikin lahira to kun ga tunda akwai illar da yasa aka ce a ziyarci makabarta saboda ita kuma an yi tarayya tsakanin namiji da mace akan ta to idan ma namiji ya je ziyarta makabarta ita ma mace ya kamata a ce ta yi me ta je afaliku malai ce illa ta uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi qadra khasalahunna fi ziyaratil quburi hakika manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin rangwame ga mata za su iya ziyarta makabarta fi hadithaini a cikin wasu hadisai guda biyu hafizathu malana ummul mu'minina aisha radhiyallahu aisha radhiyallahu anha wanda uwar mu'minai yarda Allah ta'ala tabbata a gare ta ta haddato mana ta kiyayo mana su daga mai gidanta tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga hadisan kamar haka an abdullahi bin abi mulaika an karɓo daga abdullahi dan abi mulaika ya ce an aisha ta hakika uwar muminina na aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta aqbalat za ta yawmin min al-maqabiri ta fuskanto ko ta dawo wata rana daga makabarta ya ganta ta fuskanto alamu daga makabarta take to shine ta da mu yi mata tambaya fa qultu fa qultu laha yace sai nace da ita ya ummal mu'minina yake uwar muminai min aina min aina min aina aqbalti daga ina kike fuskanto haka daga ina kika dawo haka qalat sai ta ce min qabri abdurrahman ibn abi bakr na dawo ne daga kabarin dan uwana abdurrahman dan abubakar siddiq shaqiqin ta ne mahaifinsa ɗaya mahaifinsa ɗaya ya rasu ta je kabarin sa ta ziyarce shi ina fata an fahimta kun ga na Aisha uwar gidan manzon Allah ko kuma matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta dawo daga makabarta idan da a ce mata ba sa zuwa makabarta za ta je tana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa sanin hukuncin hukuncin addini a cikin sabbai ma gaba ɗaya dan da yawa daga cikin sabban manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam maza idan al'amari ya rikice aka rasa yadda za a yi sai a tura dan aiki sai a ce je wajen na Aisha ya tambayo ta menene gaskiya al'amari su kuma sabbai ne su ma sun zauna da annabi amma saboda wasu abubuwa zamanta da annabi ya fi nasu saboda ka sai a je a tambayo ta sai ta ce ai ga gaskiya abin kuma da ta faɗa shi kenan sai a yadda ta ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa haddato mana hadisan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ƙara mata yadda take ta dawo daga makabarta sai ke tambayar ta cewa daga ina kika fuskanto haka qalat ta ce daga daga kabarin dan uwan Abdurrahman dan Abubakar fa qultu laha Abdullahi dan Abi Mulaika yace sai na ce mata alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an ziyaratil quburi shin ba manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana ziyartar makabarta ba bai hana ba qalat na'am sai ta ce eh da ya hana haka ne thumma amara bi ziyaratiha daga baya kuma sai umarni da a ziyarci makabarta ina fata an fahimta to da ta ce daga baya sai umarni a ziyarci makabarta a fahimta ta da ita kenan tun daga shi ta je ina fatan fahimta yawwa tun daga shi tana cikin mata kuma ta je tana nufi har da ita kenan a cikin wanda aka ba umarnin su je wa fi riwayatin anha yadda yazo a cikin wata ruwaya daga gare ta dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi rakhasa fi ziyaratil quburi yayi rangwame ya ba da dama game da ziyartar makabarta yayi rangwame ya ba da dama abinda take nufi maza da mata ba tare da keɓance maza da mata ba akhrajahu al-hakim wannan hadisi imam al-hakim ya fitar da shi wa anhu al-baihaqi imam al-baihaqi ya fitar da shi daga hakim min tariq bastam ibn muslim an abi an abi tayyah يزيد بن يزيد بن حميد عن عبد الله ابن ابي مليكه والروايه الاخرى لابن ماجه قلت الباني سكت عنه الحاكم امام الحاكم ده كما حديث سي شروع bai ce ya inganta ba bai ce bai inganta ba wa qala zahabi imam zahabi da ya zo daga bayansa shi kuma sai ya ce sahihul shi sai mai hukunci sai ya ce hadisi ne da yake ingantacce wa qala al-busiri imam al-busiri ya ce fi zawaid a cikin tafsir mai suna az-zawaid ya ce isnaduhu sahihun rijaluhu fiqatun isnadin hadisin ingantacce ne mazajin cikin sa dukkanin su amintattu ne wa huwa kama qala albani ce kuma abinda imam imam zahabi da imam al-busiri suka faɗa tabbas hakika haka ne ya tabbatar da maganar su wa riwayatul ukhra wa qala al-hafiz wa qala al-hafiz al-iraqi fi takhrij al-ihya hafiz al-iraqi ya faɗa cikin littafin sa mai suna takhrij al-ihya yace rawu ibn abdunya ibn abdunya rawaito wannan hadisi fil quburi a cikin babin da ya kulla yake bayani akan ziyartar makabarta والحاكم هكذا امام الحاكم باسناد جيد باسناد wanda yake mai kyau saboda haka hadisi ne ingantacce bashi da matsala insha Allah ta'ala ga hadisi na biyun da malai yake mana ishara zuwa gare shi an Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn ibn al-Muttalib annahu qala annahu qala yawman yake cewa ya faɗa wata rana yace ala uhaddithukum anni wa an ummi ma'ana suna zaune shi da ɗalibansa sai yake ce musu bana ba ku labari ba labarin da yake daga gare ni sannan kuma daga mahaifiyata fazananna annahu yuridu ummuhu allati waladatu mu da muke tare da shi duk sai muka dauka wacce yake nufi mahaifiyarsa da ta durkusa ta haife shi ashe ba ita yake nufi ba wa yake nufi qala sai ya ce qalat aishatu nana aisha ta ce wace ce mahaifiyarsa ta kenan nana aisha kenan ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatuhum matayen annabi dukkanin dukkanin su gaba ɗayan su uwayen mu'minai ne saboda haka shi sa kai tsaye sai itlaqin sunanta da me mahaifiyarsa yace qalat aisha na aisha ta ce ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ai ni ma irin wannan abin da na gaya muku irin sanadin da na Aisha ta faɗa wata rana cewa ba na ba ku labari ba daga gare ni sannan kuma daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hadisi musalsal kenan hadisi musalsal kenan shine Imam Luqman yake cewa musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadhaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassaba qulna sai muka ce bala ki ba mu labari yake uwar muminai qalat sai ta ce ga labarin kamar haka lamma kanat lailati lailatin lati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha indi yayin da dare daren da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance a ɗaki na yazo ranar kwana na daren da yake annabi yana ɗaki na yazo in qalaba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan ya shigo gida sai ya juya ya kwanta akan shi faɗa sai ya juya fawa ba a rida'ahu sai ya cire kamar ka ce sai ya cire rigarsa a rida'a shine mayafin da ake ɗorawa a sama kamar ka ce riga kenan izar kuma shine wanda ake ɗorawa a ƙasa ina fata an fahimta sau da annabi ya juya sai ya cire mayafinsa na sama sai ya ajiye shi ma'ana za a yi bacci kenan sallallahu alaihi wa sallam wa khala'a na alaihi annabi ya cire takalmansa daga kafarsa ya ajiye su a gefe fawa ba'ahuma inda rijlihi ya ajiye su a daidai wajen ƙafafuwansa wa basata tarafa izarihi ala firashi saboda ka sai shimfiɗa wani ɓangare daga cikin izarinsa a kan shimfiɗarsa ma'ana sai ya shimfiɗa mayafin da yake kuma ƙugunsa wani ɓangare kwanta a kansa wani ɓangaren kuma sai ya lallaɓa da shi ya rufe jikinsa da shi ina fata ana ganewa ko yawwa fabba za'a da ya gama wannan kuma sai ya koma sai ya kwanta falam yalbas illa raitha ma zahara annahu qad raqattu annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi bai kwanta ya daɗe sosai ba sai da ya tsammani daidai lokacin da yake gani cewa na yi bacci ma'ana yana lura da yanayin da na aisha cewa ta yi bacci da ya lura da cewa hakika shi a zatensa ta yi bacci a fa a kada rida a sai ya tashi sai ya ɗauki wancan mayafin nasa da ya ajiye shi ba bacci zai ba kenan sallallahu alaihi wasallam ruwaidan shine a hankali a hankali sai ya ɗauka a hankali kamar ka ce a cikin sanda me yasa baya so ya tashe ta ya ɗauka wani ta'alar ruwaidan ya ɗauki takalmin sai ya sanya a hankali a ƙafa sanan ma yadda ba zai iya tashin ta ba wa fatahal baba ya buɗe ƙofa nan ma ruwaidan a hankali a hankali cikin sanda fakara da ya fita sallallahu alaihi wasallam sun ma ajafahu ruwaidan lokacin da ya fita sai ya jawo ƙofar nan ma a hankali irin rufe ƙofar da ake ta baka so ka tashi wani ko kuma baka so wani ya ji ya ɗan jawo ta a hankali ya mayar ya rufe yanzu kun ga duk macin da suke tare da mijinta ranar kwananta yana da mata da yawa idan ta biyu ta dan abin nan ta dan labe kamar bacci take haka sai ta ga mijinta ya tashi a hankali ya ɗau rigar a hankali ya sa ya ɗau takalmin sa a hankali ya sa ya fita me ya ce tsammani na fata an fahimta yawwa ta ce faja'altu dir'i fi ra'asi ta ce ina gana ka nima sunan saurin tashi dama idan ta biyu ba wacce take ba duk abin da annabi yake tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi tana kallo ta ce sunan saurin na ɗauki riga ta nima sai na sanya ta a kaina wa khtamartu na lullube kaina na yi lullubi wa taqanna'tu izari na sanya izari na shine zani thumma talaqtu ala atharihi sana sai na bayan sa ga ina zai je hatta ja al-baqi ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai fa tsaya a gida ba fita yayi waje wajen ma fa sai ta bi shi tsakar dare ne fa wannan abin yake faruwa amma sai ta biyo shi ta fito ta ce annabi yana tafiya sai ta ga hanyar makabarta ta ƙara bin sa ta ce bai tiki ko ina ba sai makabartar baki makabartar mutanen madina ta ce nan ta ga yaje ya shiga fa qama ya shiga cikin ta da yaje sai ya tsaya fa aqala alqiyama ya dade a tsaye sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi thalathan salasa marratin annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi daga nan har sau uku ya daga ya addu'a addu'a ya sauke ya ƙara dagawa ya addu'a sai dai haka sau uku thumma harafa sannan sai da ya gama abin da ke kaf sai ya juyo dan dawa tace ina ganin haka fan haraftu ni ma sai na sauri na juya na koma dan kai ya gani wa asra'a sai na ga ya ƙara sauri wa asra'at ni ma sai na ƙara sauri fa harwala ya fara sassarfa fa harwaltu ni ma sai na ƙara sassarfa fa ahdara annabi tsira da amincin Allah ka tabbata a gare shi halartu ya shigo gida fa ahdartu ni ma na halartu na shigo gida fa sabaqtuhu sai na riga shi tun da ma ina gaban sa sai da na shigo sannan sai ya shigo tace fa dakhaltu na shigo cikin daki fa laysa illa an abdaja'tu ibdaja'tu tace to babu abin da ya rage mutun da na shigo sai in sauri in kwanta dan kai ya gane abin da yake ci tunda ya tafi ya bani kamar ina me bacci to ya dawo ya same ni kuma kamar ina mai din ina bacci ta ce suna sauyi na kwanta na lulluɓe kaina alamun mutumin da yake bacci fa da khalafa qala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya shigo ya ce malaki ya aishu me yasa me ya aishu wannan tarhimi kenan munada murakham kenan malama larabci suna ce masa munada murakham laraba suna amfani da shi wajen takaice sunan mutum sai a samu wani harafi daga cikin harafin sunan mutum na ƙarshe sai a yanke shi domin a ja hankalin mutum wajen faɗin sunansa ina fata an fahimta kamar aisha sai a ce ya aish ya aish fatimatu sai a ce ya fatimu a fatimu kamar yadda imam al-qais yake cewa a fatimu mahalan ba'da hadha tadalluli fa in kunti qad azma'tu sirmi fa ajmili wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli siyabi min thiyabiki tansuli أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي فما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل كما يدعي من القيسي كيف أنا ما نشاهد مشيني أفاطم kun ga fatimatu ne ko sai ce a fatimu ya ke fatima to laraba suna amfani da irinsa wajen in kana so ka nuna tausasawa ga mutumin da kake so ka kira sunansa to sai ka rage wani harfi daga cikin harfin karshe sai ka gutsire shi ko ka masa fataha ko ka masa rufu'a annabi ce ya aishu ya ki aisha hashiya rabiyatan me yasa me yake naga kina abin nan kina ta haki cikin kina sama yana ƙasa tunda mutumin da ya sauri ko ya gudu dole ne ya yi me dole ne ya haki ina fata an fahimta to sai annabi sai mata tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi me yasa me yake naga kina ta haki cikin kina sama yana ƙasa na san dai mutumin da yake bacci haka kawai ba zan ka haki ba sai dan ba shi da lafiya qalat sai ta ce qultu la shay'a babu komai ya rasulullah ya manzon Allah kala sai annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi ya ce la tukhbira la tukhbirani aw la yukhbirani aw la yukhbirani al-latiful khabir ko dai ki bar labari ko Allah mai tausasawa bayinsa kwararre gwani wajen bada labari ya bani labari yanzu ko dai ki bar labari ko kuma Allah ya bar labari yanzu to ya ta iya ba ta da zabi qalat sai ta ce ƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah bi abi anta wa ummi ina ba da fansar mahaifiyata da mahaifina don kai kira ya manzan Allah fa akhbartuhu sai na bashi labarin duk abin da ya faru lokacin da ka tashi ka fita sai na tsammaci ko wani ɗakin zaka shiga a cikin ɗakin matanka sai na tashi na bika sai na ka fita waje duk da haka ban daina ban ka ba na bika makabarta na je na ga abin da kai ka dawo na kana bi na a baya ina tafiya kai sauri ne sauri duk da ta kwashi ta bashi labari fa akhbartuhu al khabara tace na bashi labarin duk abin da ya faru qala sai annabi yace fa anta as-sawad alladhi ra'aytuhu amami yace okay ko ke ce duhun nan da nake hanguwa a gabana baki baki nan da nake hanguwa a gabana yana tafiya ko ke ce qultu na amsa nace ni ce ya rasulullah fala hazani fi sadri lahazatan sai annabi ya tattara hannayensa haka sai dan buge ta kirji ta ce a wujata ni duka nan da annabi ya mun sai da naji zafin sa ba wai duka bai na mangara ko na maka ko na tabka a wasa ne irin ka dan taba mutum yanzu wannan kana tsammani zan ma abu kaza ina fata an fahimta sallallahu alaihi wasallam ku duba ba taushin hali da saukin mu'amala irin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idan da wani ne a zamanin zamanin mu ne yanzu wannan abin kadai sai raba aure tsakar dare ki tashi ki fito ina kika je ba zai yadda ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya sai bai da abin wasa ma sai tattar hannunsa haka sai dan buge ta kirji haka yace mata thumma qala sanne yace azananti ay yahifa Allahu alayki wa rasuluhu yanzu kina tsammani Allah da manzansa za su ha ince ki ne ya Aisha kina tsammani Allah da manzansa za su ha ince ki su tafi ɗakin wani ɗakin wata daga cikin ay Allah annabi tafi ɗakin wata bayan cewa ɗakin keke yake annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba zai haka ba sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce mahama yaktimun nas yaktimun nas ya'lamuhu Allah mahama yakti min nasu ya'lamuhu Allah tunda mahama tana cikin jawazin wanda suke fi ilmi mudari jazma kaga ya'lam ne asali mahama ya'lam to tunda aka isalin sai ka ce ya'lami ya'lami ya'lamin yaktimin nasu ya'lamhu Allah tana ɗaya daga cikin abubuwan da take wa fi'ili guda biyu fi'ili guda biyu jazma mahama tace duk yadda mutum ya so ya ɓoye abu ya kunshe shi Allah madaukakin sarki sai ya sani qala na'am sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka al'abarin yake qala yace to bari ga miki abin da ya faru ke gana tashi na fita fa inna jibrila atani hina ra'aiti hina ra'aiti ai mala'ika jibril ne yazo ya kira ni lokacin da kika ganni na tashi din na a hankali ina san da fa na dani yazo ya kiraye ni fa akhfahu minki sai boye kiran da ya min a gare ki ke baki ji ba ina fatan fahimta ya kira ni yace in zo amma ke baki ji bai boye shi daga gare ki fa ajabtuhu ni kuma sai na amsa masa fa akhfaytuhu minki ni ma sai na boye amsawa da ne gare ki kima baki ji ba ya kiraye ni na amsa ke baki ji kiran nasa ba kuma ke baki ji amsawar ta ba duk sai muka boye miki walam yakul yadkhulu alayki kuma bai kamata ya shigo ɗakin ki ba saboda me waqad wada'ati baki saboda a lokacin kin cire kayan ki kin yi shirin bacci bai kamata mala'ika shigo ya ganki a cikin wannan yanayin ba ina fata an fahimta saboda haka shi sai tsaya daga bakin kofa ya kiraye ni na amsa sai na tashi na fita
wa zanantu an qad raqatti ni kuma duk abin da nake tsammani a lokacin kin riga kin yi bacci shi sa ke ga ina wannan sandar a lokacin fakaritu an uqadhiki sai nake kyamar na ga bai dace a ce na tashe ki a lokacin ba wa khashitu an tas tauhishi na a na tsoraci kada ki tashi ki kasance a cikin kadaici shine tas tauhishi ma'ana ta kasance a cikin kewa kenan ya tashe ta ya gaya mata kuma zai fita sai ya batta ina fata an fahimta kaga ta samu kewa ita kadai ce yace to sai ni tsoron kada na baki a cikin wannan yanayi fa qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace masa yace mata inna rabbaka ya'muruka an ta'ati ahlal baqi fatastaghfir lahum mala'ika jibril yace da manzon Allah tsira da amincin tsara tabbata a gare shi hakika Allah madaukakin sarki yana umartar ka da ka je makabartar baqi ka nima musu gafara shine dalilin zuwan sa din qalat sai ta ce qultu sai na ce kaifa aqulu lahum ya rasulullah ya manzo Allah ya zan ce da su idan ni ma na tsinci kaina zan je makabarta dan ziyara me zan faɗa idan na je qala sai annabi ya ce mata quli ki ce assalamu ala ahli diyari min almu'minina amincin Allah tabbata game da ma'abuta wannan gida na makabarta ko na makwante daga cikin muminai wal muslimina da musulmai wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirina Allah maɗaukakin sarki ya rahama ga mustaqdimina wanda suka gabata waɗanda suka gabata minna daga cikinmu wal musta'akhirina kuma wanda suka jinkirta mu kenan da muke rayu wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma mana nan insha Allah ta'ala zamu zo mu da ku wata wata rana yace abin da zaki faɗa kenan wannan hadisi akhrajahu muslim wa siyaqu lahu wan nasa'i wa ahmad wa ziyadatu lahu illa al-ula والثانية والثالثة فإنها للنساء to ana ya kamata mu dakata saboda lokaci babban dai abinda wannan babin da makaranta yake nufi shine babu laifi mata su je ziyartar makabarta babu laifi mata su je ziyartar makabarta ko da ka ji wani malamin ya ce ba za a je ba to kun ga gare dalilai a cikin hadisan annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi malam ya kawo da kuma istinbatar da malam yayi a farko farkon babin Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh